إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata hudu ga wata na jumadar sani ko jumadar akhira ko jumadar akhir duk da shi ne hijira shekara 439 wanda ya dace da 20 ga wata na biyu shekara 2018 yau insha Allah za mu yi darasi na 131 a wannan littafi alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab aziz darasi na 131 insha Allah a sati da ya gabata muna cikin magana ta ujratul qira'atul qur'an ujratul qira'atul qur'an lada da ake badawa wajen karatun alqur'ani kina a biya kuɗi a yi sabka muna cikin al'ijara sai jero maka abin da bai dace ba a biya kudi a kansu shine sai an bato ma daga ciki wannan masala ta ya jero irin na kudin karuwa inda bai halitta mace ta yi kasuwa a biya ta da farjinta kuma ya ka maka maganar lada na karanta alkur'ani ladan ko kudin sauka a wannan fakarakin wannan babi a sati da ya gabata mun karanta hadisi na abdurrahman bin shibil al'ansari ruwa da ibn maja haka imam hakim sun zo da ruwayar ta cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙara'ul ƙura'an wala ta akulu bihi wala ta kasiru bihi wala ta shufu anu wala ta fihi mun bayani kan wani hadisin dai cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kadda ya ce ku karanta alkur'ani amma kakku mai shi abincin abinci kuma kakku neman tara dukiya da alkur'ani kakku wauta ma'ana nisantar da aiki da alkur'ani kadda ku yi kuma ku zurfa kakku yi sakaki kan aiki da shi kuma kakku zurfa ku yi shishigi a kan shi mun karanta wannan mun karanta hadisi muna cikin shi ne lokaci a sati da ya gabata hadisin jabir bin abdullah ruwayar da abu dawud ya ruto haka cikin sisila sahiya na albani alkashin ruwaya ta 259 ya ce wa an jabir bin abdullah qal خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والعجمي فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أكيتشوا من زعل صلى الله عليه وسلم خرج علينا من من زعل ياهوتو يا إسكوم كينا da ya isko mu wa nanu na ƙara'ul ƙura'an muna cikin karanta alƙura'ani a wannan zama namu wafina al'arabi wal'ajami akwai mutanen daji larabawan daji da ma ajimawa wanda ba larabawan ba karo ke a ji karatu iri-iri kowa da irin halshen shi ba a gama wanda halshen shi ba larabe ne da wanda yake ajami ne bisa gamuwa kenan dai kowa iya bugawa bakin kokarin shi iya iya kokari iya karanta bakin kokarin shi sai ya ce mun ya ce mana iqra'u kamar iya ba su kuzarin ci gaba da kowa ya ci gaba da karatun da yake bai zargi wannan ba bai zargi bai mana bai yabo wannan ba yace kurin ku yi ta karatu fa kullun hasan yace kowanne karatun shi mai kyau ne kina yabi karatun kowa a cikin su sai yake gaya musu mahimmancin al'amarin wasai jiyo a ƙawamun wasu mutane za su zo a gaba yuqimunahu kama yuqamul qidh za su rika tsaye da alƙur'ani zamzam daidai ƙira'a ɗari saman ɗari daidai ba wani kuskure ko ɗaya kuma cikin sauƙi amma matsalarsu ta'ajjalunahu suna gaugauta amfanin alkur'ani a ci albarkacin makaranta tun daga duniya shi ne ta'ajjaluna suna neman cin amfanin shi tun da wuri wala ya ta'ajjalunahu ba sa jinkirta sakamakon ƙur'ani a lahira ya ta'ajjalunahu al'ajil dabin da aka ce al'ajil bil'ayin kenan abin da yake kai tsaye a yanzu al'ajil na hamza shine abinda ake jira a gaba shine ce ajilan au ajilan wannan a ƙasa sai yake bayani kan ma'anar wannan hadisi wannan cikin aunin ma'abud shirin suna bi dawud yake kawo maka anan ma'anar wannan ruwaya ya ce wa ma'ana ƙauluhu wasai jiwo a ƙawon ƙimunahu ma'anar wannan magana ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa wasu mutane za su zo suna tsaye da alƙur'ani ai ma'ana yusulihuna alfazahu wa kalimati wa yatakallafuna fi mura'ati makhariji wa sifati za su rika kokarin gyara lafazin suna ba kansu wahala kokarin su kurin kokarin su su kiyaye makharijul huruf da sifatul huruf kurin nan kadai aikin sai yake kira'a zamzam a ji daɗin takuran kama yi ƙamul ƙidhe suna kula da makarajin huruf sifatul huruf suna tsaida su daidai yadda aka tsara su kama yadda kasan ana daidaita kibiya taimakin zau ɗaya ka ɗaya a daidaitar wanda kasan kibiya zan na kushe mata aiki zam za su miƙe ta kira a sak ai ma'ana yubaliguna fi amal alqira'ati kamal mubalaga suna kwarai kula da kyawun qira'a kurin dadin qira'a kurin li ajali riya'i wa sum'a wal mubaha wa shuhra kurin dan riya aji labari wani ya kowa qira'a da alfahari da neman suna shi muka ce anan akwai gaga hadari ko jan hankali wurin zai karanta ƙur'ani ya bi dare ya bi rana kurin don cin musabaka ya zama firimiye imma a nijar imma a saudiya shi ne ake jan hankalinka da wannan haɗari kurin kai gurinka ka ci musabaka kurin yawan ƙur'ani iya da muhimmancin gaske in karanta sati da ya gabata wani karamci ya yi a ce gobe kiyama allah zai kama ka ya sa ka layin kiram safar barara mana mala'iku ‘yan aikin Allah safar ta kiramin barara da cewa a hilin kiyama Allah tsira ka ce karanta harfi kana koranta koran harfi ana ɗaga maka daraja a hilin kiyama da maganar cewa hatta ba kai ba uwayenka ma ruwa ta tabbata Allah zai masu wani kambe na musamman wani matsayi dalilin ɗansu harshe alkur'ani wannan shi yasa ɗiyan sahabbai magabata suka bau hidima ga alƙur'ani suka hidima ga suka san ƙur'anin suka kiyaye shi kuma suka yi aiki da shi ba don wani amfanin duniya ba da mutane a zuciya suke ma a yi ayon ba a yi wannan abin ban ba don ba sabon ka ba yaro ya ƙur'ani shi ne banzar kenan a ce shi ne kamar albani rahimahullah ke cewa duk wanda yaron da ya tashi akan manuwar cin sakamako na musabaka wani kudi a ƙur'ani ta baya ma addinin aikin komi makwadaici ne duniya kun yawa shine khatarin abun ko da masu karantarwa gaskiyar magana a sama yara aƙidar muhimmancin ƙur'ani da kuɗi ba kuɗi musaba musabaka yaro ka tsaya dan Allah dan samun sakamako a wajen Allah gobe kiyama kuma yama addinin Allah hidima kuma ka samu daman kiyamun lar da shi ka samu daman bautar Allah da shi shine babban abun ka sa wannan abun shi mace in mata kama dai kuni kawun ku an sa yaro musabakal shi zai sa abin da ke gaban shi ladan Allah ne ba sakamakon musabaka ba ya ce wannan kenan su suna kulawa da waɗannan ababe don kurin alfahari da ji da a shahara ya ta'ajjalunahu da ya ce suna gaugauta sakamakon alƙur'ani ai thawabahu fi duniya suna gaugawar samun ladan karatun ƙur'anin a duniya ba sa jira lahira wala ya ta'ajjalunahu ba sa gaggauta mana ba sa jinkata ladan shi ma'ana bi talab al'ajr fil uquba ba sa yin shi dan neman sakamako da za a samu a gidan karshe bal yu'thiruna al'ajilata 'ala al'ajila su da wa'annan kurin suna zabal magaggauciya shine duniya iya samun gihita magaggauciya akan majinkirciya ce lahira wannan baka sanin haka he ka shiga layin musabaka ko masu musabaka balle idan aka kada wani ya ci fireme shi bai ci fireme ba ka ji ya wada bakin cikin shi a hili da matsala da ya karanta a baki na magana wannan abin da bai samu ba sai ya hudun komi mun yi wahalar banza an cuce mu an yi kaza an yi kaza an yi kaza mun yi wahalar banza na wani abu ne bai ji ya ja ba he wanda ka tambaye masu musabaka masu gaya makaran tabbas yace wa ta'akkalun wala tawakkalun su kurin neman suna ci da alkur'ani ba sa dogara ga Allah mana samun lada a wajen Allah yace sai kawo ruwaya ta ƙarshe ta gaba wadda ita ma cikin sai na albani ya kawo ƙarshen hadisi na 463 wa ana abi sa'id al-khudri annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'allamu al-qur'an وصلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا فإن القرآن يتعلمه ثلاثة رجل يباهي به ورجل يستعكل به ورجل يقرأه لله من زال صلى الله عليه وسلم كي تشيوا كمان دا أبو سلمة كي بالأباري أبو سلمة خضر كي تشيوا يجي النبي صلى الله عليه وسلم ينا فتر تعلم القرآن kina iya karantar da sahabbai musu umarni ku karanci alqur'ani eh abun karanta ne ku karanci alqur'ani ku nemi sanin alqur'ani kum wasalu llahi bihi janna ku roki Allah aljanna da karatun ku alqur'ani aka ce wasalu llahi bihi aljanna ku roki Allah karatun da kuke ku roki Allah ya baku aljanna yace qabla an yata'allamahu qaumun abin zai gaba kenan kahin wasu mutane za su karanci alƙur'anin maimakon su roƙi Allah aljanna ya sa'alu na bihi duniya duniya suke roƙo da shi su duniya suka tambaya ya ce fa'in alƙur'an ya ta'allamu talata domin shi alƙur'ani mutum uku ke neman sanin shi rajulun yubahi bihi mutumin da zai rinka alfahari da karatun ƙur'ani shi ne babu kamar shi wanda mun karanta ruwaya bukhari kuma ta inganta kuma ta shahara wanda cewa gobe kiyama iya daga cikin wanda Allah subhanahu wataala hadis Abu Huraira wanda Allah zai hura wuta da su kaga karatu me ya annabi da ya labarin cikin wanda aka kawo da mai dukiya wanda ya badan Allah badan hawadi da mai karhi da wanda ya badan hawadi da mai karatun Qur'ani Allah zai zo da shi a tambaye shi bawa na na baka ilimin Qur'ani kaga me kai da shi yace ya Allah na karanta shi dan Allah na karanta na kaza ya kare bayani kaf Allah ce kaza ta kai kake karatu yuqal qari kai karatu na a ce maka gunin qira'a ta ce faƙar ƙila an goya maka a duniya eh ka zama shahararren an gwaɗi maka kai ne ƙwararren Allah zai ƙayyata shi ce da Allah ce a buga shi a saman cikin shi bub Allah ce ku ja shi gudun wuta da shi kuma sunan farkon shiga wuta ya mutum ba wai baban na wasa ba tsakani ga Allah mutum tsare dan Allah kurum ya ce wa rajulun ya sta'kilu bihi da mutumin da zai rinka cin abinci da shi neman abinci da alƙur'ani ka gani neman cin abinci da ƙur'ani tarawa da ƙur'ani kamar da kamar da ce sana'a hammadan wulaƙanci wa ƙur'ani zakan ta jika uku abin ya sabka sun daga bakar hannun jika uku wulaƙanci ya kai gaya ta yi rigidewa ta ara ko ma na yi ko ma na ko ma na da Allah jika uku dan uwa ƙur'ani gaba da jika uku haba ya ce wa rajulun ya ƙarahu lillah da wanda zai karanta dan Allah kinan wannan na ƙarshen ake so ka karanta shi dan Allah eh Allah ya baka lada wannan shine ƙarshen babal ijara na kwadago ko ayi mai aka ce jinga a biya ka to ba a jinga ta kai sabki qur'ani ko shine kaman da malam cikin ibnu kasir tafsirin shi inda yake fasara fadar Allah subhanahu wata'ala wa alisa insan illa masa wa ana sa'ayu sofa yura mutum bai samu wani sakamakon abin da ya aikata kuma abin da ya aikata zai ga sakamakon ƙarƙashin wannan aya ibn kasir da tafsirin shi zai yake cewa wannan shine mas'alar da ake yi ta maganar karanta ma wani alkur'ani irin da ake cewa a karanta ma wani bayan ya mutu a mai fida'u in sun neman san fida'u wani abu ne wanda ya zo ba a sunna ba a mutane yan baya wasu malamai suka kawo kuma ta hanyar na mulki shi kuma ba a bautar Allah da mulki yan uwa manzo Allah yana raye sallallahu manzo Allah yana raye shi ina iya tabbatar da mulki ko ture ma bayan annabi sallallahu bai cikin sunnar magabata sahabbai ko yan baya ayi bautar Allah da wani ya ga kaza a mulki har ya ga muku doka ku yi aiki da shi ba a yi ba wanda ɗaya cikin magabata wanda ya halittar da bautar Allah da mulki kowa ko ce Allah ga mishi ana Allah ga mishi ko ce annabi ya ga mishi annabi ga mishi annabi abin da ya bari a duniya in ma ya ga muwafaka amma ba ka wani abu sabo a ce manzon Allah ya ce ku yi ƙarya yake ƙarya yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce komai na isar komai ya ce na isar kuma ya ce ma tarakatu shay'an garbukan lalila wata kumbi ya hodi karara ba bambar komi ba da zai kusanta ku zuwa ga Allah he na muku umarni to he wani ya ce ga wani ya ce ku yi shi kuma ce ba abin da ya rage na kusantar Allah kan yi mace ƙarya ki kan wani hadisi kowaye ba wanda zai kuma dan nafara ne ko kan maka da shi kaka ake da rawanin shi ilimin shi wane ne tsoron Allah shi imma shi ɗan yarin jaye shi zai halaka da shi halaka da kai ko ku da gangan ɗan neman duniya ne kuram amma ba kan ma ka yarda wani ya ka maka wani aiki sabo ful ya ce manzan Allah ya aiko shi ɗan damfara ne kamar ka shakka haka nan addini ana shi da abinda manzan Allah isa ya isa kuma ce komai ya ƙare kuma ga ayar ƙur'ani kuma ƙur'ani ya ƙare ko aya ta uku cikin ma'ida ko ƙarara shi Allah ci inda addini ne al-yawma akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islam dina nasu qarara Allah ya ce a yau ko baka hausa kyau ne a yau aka marutu na cika lakum gare ku dinakum addinin ku shi Allah ce ya cika ya kare manzo Allah ce na ba abin da na rage yan he wani yazo daga baya ce ma ga wani da wa yake wa ta karitawa qur'ani da sunna ko kai karitawa Allah ce ya cika shi Allah nasu kuma su abu nasu Qur'ani ana wani makwata ana cin wani hadisi ne ga ta hadisin ko bai inganta ba ko wani kashi a aya ta Qur'ani karara kuma larabci na fasihi a hili ba wani ba wani kowa gani shi a yau na cika muku addinin ku na cika muku ni'imata aka ta aya wata farala ce ko to faralai yace wa atmamtu alaikum ni'imati an farala ne farala ce to ce duk wata ni'ima ce na cika muku sai wannan ce hujjar magabata na kwarai suke hujja duk abin da ta imam malik shi hujja imam malik yake tabbatarwa da cewa duk wanda ya kawo wani abu addini ya ce wannan bid'a ce mai kyau abu ta mu Allah ya ce to ya tuhumi manzan Allah da rage yana ba cikin addinin Allah haka imam malik yau malik yau malik yau magana duk wanda ya ce akwai wani abu na addini mai kyau cikin ta samu nan imam shatibi haka cikin ibn amishai ba ruwa ta tabbata ɗaya cikin malik almajiran ibn majishun ya tabbatar da malik ya wannan magana duk wanda ya ce ga wani abu ta bid'a hasana mai kyau in ji malaka ce to fa kada za'ama an rasul khan risala yace ka hudi a baka ce manzon Allah ya hanci takon Allah subhanallah wannan ma magana ce ta magabata ba ta mu bace ba amma ga duk an zo an wasa da hankalinka ai kaza ya gwada maka katar rawani da shekaru kaza kaza kaza ita ta iya magana ita kakale ita ma kakale bata ku wasa da hankalinka kara abin nan kika kara nasun qur'ani da sunna eh kuma ga misali abdullahi bin ya cewa yace kullu bid'atin dalala wani an nasu hasana haduwa duk na Abdullahi bin Umar dukkan bid'a ce bata ce ko da mutane suna ga hasana ce mai kyau ce to abin nan ba ɗaya a cikin namu ba ɗaya namu a ciki kun gaba kanka wahala kun da kakale neman wasa da hankalin mutane Allah shirye da mu yace yanzu sai mun kare wani magana ta al'ujra sai asharika asharika shine haɗin gwiwa society kenan kace a turanci a wata society haɗin gwiwa ya ce ta'arifuwa mai ake yin da a sharika a larabci ya ce hiyar ikhtala shi ne haɗuwa a cakulu kiran ba abu ɗaya ba ba ɓangare ɗaya ba wa shar'an a shar'ance hiyar ma ya haɗu su bil ikhtiyar bayan tsanani fasa'ida min al-ikhtalat li tahsil ribh wa qad tahsul bi ghayr qasr kal irth ya ce abinda ake kira shirka shirka shirka shine hiya mahadus bil ikhtiyar abinda ake yi da yarjejeniya da sanka da sona tsakanin mutum biyu ko sama da biyu min al ikhtilat ay hadu wani haduwa da aka yi li tahsil ribh dan samun wani ahwani shine riba don mu haɗa gwiwa da kai don mu sami riba to wannan haɗuwa sharikacin wannan takan yi wakar ta hasar bagayar ƙasar takan yi a samu haɗuwa ni da kai ba tare ba da niyyar ka ko niyyata ya ka misali harkar gado babanku ne mutu ya bar wani gona ko wani gida na haya ko wani kamfani sosai wani abu da daban na haɗin gwiwa kai da 'yan uwanka kaga nan ba ni ga muka sana muka muka hada amma mun isko ai Allah hada mu ko ku samu kyauta wani abu da ku samu dai naku na hadin na hadin gwiwa ba na mutum guda ba shi yake da shirka hadu hadin gwiwa sama da mutum da mutum da mutum bi abin da ya gaba yace to menene hujjar mu a shar'ance za mu ce an shar'anta yin hadin gwiwa ko shirka yace qala ta'ala وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم yace anan ya kawo masala sananna shahararra illa isra'iliya ta mana malamai na mahudawa makiyadin sun shigo da wata shuba kan wannan labari na annabi dawuda alaihissalam wanda wannan cikin sota sa'ad Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan labari a nan ya kama ka irin wannan jumla Allah ta manzo Allah wa hal ataka wa hal ataka nabul khasam iz tasawwara al mihrab iz dakhalu ala dawud fa faza'a minhum qalu la takhaf khasaman baga ba'duna ala ba'd fahkum bina bil haqq wa la tufsid zuwa da kashin bayani cewa hadina ila ila sawat sarat annan ne wannan abin ya zo cewa Allah ya ce manzo Allah shin labarin wasu masu rigima ya zo maka wanda istasawwarul mihrab wanda suka kera kata suka suka hau katanga suka ketara katanga mihrab wurin ibada na annabi Dawud babu shiri izdakhalu ala daud lokacin suka shiga wajen annabi dauda fa fazi'a minhum ya hurgita qalu la takhaf mana ba ba wani hadari kaka ji tsoron komi khasamani baga ba'duna ala ba'd masu rigima ne guda biyu daya yayi zalimci ya cuci daya ya kan daya abinda muke ne kawo mu fahkum bayna bil haqq wala tujtid yanzu ko abinda muke nema kamar hukumci tsakaninmu kuma hukumci na gaskiya mana kakkai zalimci abinda muke nema wahadina ila sawasirat ka shirya ka kai maka gaya mu abinda yake hanya mai kaka abinda ya dacewa me ya wakana yace inna hadha akhi lahu 99 na'aja wannan dan uwana ne dan wani aboki dan addini na na bakantaka da na alaka ita wani dan uwana ne yana da timkiya 99 waliya najatun wa ni kuma ina da guda amma fa qala ka filliha wa azan fi kitab yace yake nema wai ni tawan daya sai na bashi kurin ya matsa mini he na bashi ɗaya tawa kuma ya dame ni kurin ina bashi a nan ne karab annabi dawud sai ta laƙar zalama ka bisu ana ilani aji ai ya zalunce ka ba tare ba da binciken hamzarin ɗayan surarar ɗayan kun sai ce ai wannan ɗan uwa naka ya zalunce ka bisu na na ji ilani aji da ya tambaye ka ba shi tumki ya kai gama da tashi gomiya tara da tara annan hidu da kace wa in hayar musu ganin ayi mutana kenan sai ya kawo wa inna kaseera min khulata la yabghi ba'dhum ala ba ai da man mutane da yawa abukan hadin guyuwa eh abukan tarayya wani kan zalunci wani illa alladhina amanu wa amilu salihat kenan wanda ba sa zalunci he wanda suka yi imani suka yi aiki nagari ce wa qalilum mahum kwarai su kuma wa'annan masu imani da aiki na gari kwarai ma yan kaɗan ne wanda ba sa zalunta yan uwansu a nan ne wa zanna dawud an mafatan nahu a nan ne annabi dawud sai ya gano wa'annan sun fitine shi sun jarrabe shi to wannan alƙashin wannan kissa ta alƙur'ani labarai da suka shigo zaka ji su a wajen malamin tamsiri ka ji a wajen malamin coci a wajen fada wajen waye duka dai fareta masu dai wa'azin kirista iri iri za ka ji kisan shi ne kwanaki wani cikin masu karatunsu ya shiga da wani magana wani cikin yan uwa ya idai huskance shi kan magana shi kuma abin da yake wajen nasu haka yake a wajen malamai na musulmi masu kan tamsiri ba ta ce magana saboda menene kisan ta shahara duk masu jin ka tana jinta har domin cikin malamai sunna sun kawo na ruwaya cewa annabi dauda wannan abin da ya wakana annabi dauda salam wai a cikin sojojin shi mujahidai akwai auriya ke ko auriya auriya iya da mace annabi dauda ya je a takaice da wata jaraba ce samu yabon tsuntsuwa har ya kai bakin wurin matar shi tana wanka da ta ji shi da ta saki gashin ta gashin ta lalabe ta gaba daya ya riye ta wannan abin ya ba dauda annabi dauda sha'awa ta burge shi sai yake neman yake santa yanzu ya za a yi annabi dauda yake son wannan mata ya arme ta sai yake neman mijinta ya mutu ya kashe mijinta ya mutu a wajen yaki sai ya sa wai mijinta a gaba wajen rike wannan akwatin nasu me ya gura nuna wai dan a kashe mijin a wajen yaki shi ya arme ta shi annabi dauda shi kiwo shine mai mace wannan haka kisar haka daidaita wannan da aka ce na aja tumkiya gome ta da tara kenan mace gome ta da tara gare shi shi wannan aure ya iya da ɗaya annabi dauda ya yake so ya kashe wannan dan ya ɗauki matar shi haka kisa aka kawo ta annabi dauda kenan wannan babban allah dai a takashe aka kashe shi annabi dauda ya amma wannan mata wai a kan shi ne wannan aya ta sallah wannan kamar ibn kasir hatta wannan qadi iyad mai ashifa ma'ala yayi wani musulman ganu cewa irin wani labaru sun zo ba su zo ba ta hanya ingantatta daga manzon da Allah ya ku irin labaru na Isra'iliya tana cikin sun zo iri-iri labaru irin wanda yawa wanda ya saba ma ismal annabawa kuma akwai cin mutunci ko kaskantar da annabawa a dangana ma annabin Allah irin wani mugun aiki din aka yi kawo da maganganu ne ya ce mubarata a zahirin aya me ya haƙiƙa na abu Allah kaɗai san me yau shi dai Allah ga mana ga abin da ke zahiri me za ka kanka wahala ya ce shi iya da kuma an yi magana dawud asalam a gaban ayar ana karantar da shi yin hukumci da adalci a cikin hukumci akwai zalunci laihin da ya yi na maganar a zahirin aya kurin mutane guda biyu suke da tumkiya mai casa'in da tara da mai ɗaya mai daiwa ke so ya an bashi ɗaya maimakon haka ba labari maimakon ya tsaya ya binciki shi wani ɗayan haka labarin yake shi mai hukumci in zai hukumci bai yanke hukumci sai ya kayi ji kowane ɓangare biyu da abin da ya yi na magana kishin binciken ɗaya ya yanke hukumci kayan jin ɗayan haka za mu tsaya shi ne zahirin aya zahirin ƙur'ani me a ƙasa allah sani da mu shiga cikin abin zai kawo isma ko suka annabawan allah ya ce dai wa inna kasiran a nan abin da ke so kashi a wannan wurin kurin a takaice da yawa wannan magana masu cikin tafsirin ta kamar cikin ibn kasir kwarai wanda yi ba cikin sati zai ganin bayanin ibn kasir kan ture wannan magana haka cikin ake kawo isra'iliyat na hadisai na tafsir zai gano magana haka cikin ashifa na kadi iyad zai ga ture wannan labarin nan muna magana mu dai a nan maganar samun tarayya yace wa inna kathira min al-khulata la yabghi ba'dhum ala ba'd da yawa daga cikin masu haraka masu hulɗa masu sharika kenan wani kan zalunci wani da wani ko an zaka samu haɗin gwiwa da mutum da mutum sai ka samu wani munawuki maimakon ya gaskiya sai ka iya ha'inta dan uwan shi aka samu kana amma ce illal ladina amanu wa amilu salihat sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari kenan mai imanin kwarai bai zalunta abokin abokin abokin haɗin gwiwa shi kuma amma wa'annan kin wa qalilun ma hum yan kadan ne kwarai wani yan uwan kullun cewa akwai albarka wannan abin tabi'atul hal a hadin gwiwa in an gaskiya haka bazan ce in dai an gaskiya Allah zai basu taimako amma haka da yana ga akwai wani dan uwa cikin mutanen mu nan sun tafi kasa nan kasashen na yamma yammacin Afirka shi abin da na samu abin tabbasa ne kuma shi ya neman hudda kai haƙƙin mutumin yawan labari cewa wani dan uwa ne ya kai shi kasar suna aiki irin wannan na aikin nama ta yi abin da na mu'amala a takaice dai ya ce da ya je kasar jika 250 ya bashi 250 ya hada jariyar sana'a to shi abin da ka tambaya ta iya tambaya ta ce a cikin aikin yakan aka nemi taimako misali gina masallaci ko ta makaranta a garinsu to iya taimakawa a cikin kuɗin to abin da ka tambaya yanzu shin wannan kudin da ya bada zai lissafi cikin surutan gaba daya ko ko a bangaren shi ne zai sa iya gudun cin haƙƙi a wani bangaren ma ya sa a makarantar ma tsoro ki ya ce a yanzu malam ya ce wallahi ya ce a shekarar ta wajen shekarar ce yanzu abinda za mu raba na riba bayan ce gidan da ɗan ton ne haka ce yanzu mun yi gini har mun yi beni mun yi beni wurin cin wurin cin abincin wurin sana'a ya ce wallahi yanzu a bara mun raba wajen kowa a su biyu maraba miliyan goma goma Allah di miliyon di van miliyon suka samu kuna riba a shekara daya van miliyon ya ce bana ma za mu raba sama da haka Allah jika ɗari biyu da musu Allah ya ba albarka gaskiya kun kuma amma maki shi wancan kinwa bai cikin haraka ta yin harkokin shi kurin kurin ba shi ne ya je je ba da shi ake bai labarin komai abin da bai labari ba abin da ake da shi kurin labarin ke bashi kaza kaza aka yi a kurin shi zai tuntuna a shekara ga abin da aka samu ga abin da a raba ita mun raba miliyan goma bara bana kuma sama da aka zama raba gaskiya to muna maganar haɗin gwiwa a musulunci kuma ya ce wa ƙala ta'ala allah mai girma da buwa yake cewa wa in kana rajulun يورث كلالة أو كلالة أو أو امرأة ولهم أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فمشركا في السدس الله يتي وإن كان رجل يورث كلالة dan me kalala me ta garin dariya ɗan wannan shine mahimmancin ko dole a yi aiki da sunna wannan kalala ta zo a wannan sura suratul nisa ta zo a horko ta zo a akari kuma kowane nafsul kalam kalalakin ce amma can aka yi magana gadanta in ma'ana mai aka cewa namiji rabon mace biyu in mata ne sama da biyu a basu a basu kashi biyu cikin uku in ɗaya ce rabi rabin gado a santa yana na maganar mata nan kuma ya aka yi maganar shi ta kalalakin idan mutum aka mai gadon dariya muke cewa mana suka zagaye ka babu ɗa babu jika kimiyya ce gado nan ta more mana ba mu jin ciwon ka da mun je ka kamata kun yi kun ya doka jira ya ce kun kamata ya doka da mun mai dan kake jin ciwon mutuwarka ko ma'ahinka amma wannan daman iya dan kallo ne iya dan kuna adawa ma nawa ma suke adawa da mutumin fata suke ma Allah sa ya mutu ta wani iya ban labarin wani dan uwan shi mai kuɗi shi lebe wannan ne magini ne iya saman katanga iya saman iya jewa iya shafawa daga wane wani Allah wani cikawa shi kuma kudi ne wannan shi ya ce Allah wani cikawa ya tsaya ya ce dan wannan shi muka ci abincin mu Allah kana mu ya saba ko sai kai je kace je wannan wannan maginan da wannan wannan abin da chaba wace ko kace kace abinci mu Allah ga zige mu gurin haka ne kuma kudi ne kudi ne ba ba su ma shi can can salaman su salaman su sai mu kai ke gaje gaje kace banka mu Allah ka namu gurin sai sab ku daga da kura da kuranga sai je kucin arziki ko aka yadda mu ko aka bai aka ba sai ya ce garin dariya Hausa shi da fata maki dan ba danka bane ba jikinka bane ba ubanka bane ba ba samanka bane ba to irin wannan gado a musu an kashi uribi a qur'ani akwai inda aka yi maganar wanda suke tarayya wanda kamar zaman diya ce in ɗaya ce rabi in biyu ne a ba su kashi biyu cikin uku haka kuma aka wasu kuma wasu kaga anan ana magana ɗaya ka ce ɗayan wani mutum magana za a cikin shi ya ce aka fali kulli wahidin wayan kana rajulun musu galala in za a wa mutum gado mutum na dariya a imra'atin ko mace ce ko namiji ne walahu akhun a ukhtun iya da ɗan uwa mace ko ɗan uwa namiji ka iya ɗan uwa namiji ko ɗan uwa mace ya ce fali kulli wahidin minhum wasudus anan idan ka mutu da irin wani ɗan uwa za a ba kowane ɗan uwa ɗaya cikin shidda can an yi magana falihun nisf in namiji ne an mace ce kai falhan nisf in namiji ne zai gari gaba ɗaya duka duka ta gaba ɗaya a can zai gada gaba daya amma na haka ce kowanne da macen da namiji kowanne iya da ɗaya cikin shidda fa'in kanu aka min zalik in sama da daga ɗaya abin da ya biyu sama da haka aka ce fahim shirka fi sulus za su yi tarayya a cikin sulusi saɓanin wancan na ƙarshe shi wancan na ƙarshe shi ɗaya ne duka zai gade in maza da mata ne namiji da ban mace biyu amma nan diyawansu aka ce za su yi tarayya cikin ɗaya cikin uku ‘yan ciyar sun sun duke da za a ba su kuran in ɗaya ne kenan nan shi na ce uwa ɗaya uba ɗaya a can na ƙarshe in ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uba ɗaya wannan dole sai an koma sunna za a yi rabe wa'innan ayoyi guda biyu don kowane aka kalala ce kowane kalala ne ta ka magana sudusi da tarayya cikin sulusi ta kai magana gadewa gaba daya da tarayya namiji da mace biyu kuma duk kuma cikin sura guda ta Qur'ani dole sai an koma ga sunna karke mutum mai taba sunna ya gaya maka ya za raba ko Qur'ani ne ya gaci akwai tukar warwara dole duk Qur'ani ne kuma cikin sura guda farkon da karshen karshen surar suratul nisa to shine anan sunna ta bayani kan cewa inda ake irin wannan inda uwa ɗaya uba ɗaya to duke idan ka mutu dukiyarka baka da iya baka da uba da kaka baka san baka kasa ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya in uwa ɗaya uba ɗaya ne za su gade namiji da ban mace biyu in namiji ne shi ɗaya zai gade gaba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ne zai gade gaba ɗaya babu kowa sai ɗan uba ko ɗan uba shi kaɗai saura duka zai gade gaba ɗaya illa akwai uwa ɗaya uba ɗaya namiji ɗan uba bai gado wani mamaki shi ɗan uba zai iya kwashe dukiya gaba daya amma dan uwa daya uba daya sai ture shi shi ko na kuke uwa daya da shi in dai baka da baka uba ba mai ture shi din za ya samu sai dai bakin shi daya cikin shidda in su da yawa ne su dauki daya cikin uku amma ana an yi amma ba bai rasa shi amma dan uba zai rasa saboda samun uwa daya uba daya sai rasa amma kuma in shi daya ne sai kwashe gaba daya kenan wancan uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya an ka mutu he ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya maza da mata kamar zaman ɗiya ne duke ta duk tasiri za a raba da namiji da mace biyu in namiji ne shi ɗaya sai kwashe dukiyar gaba ɗaya in mace ce za a bata rabin dukiya uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya haka ne idan ɗan uwa ne uwa ɗaya su kuma ɗan uwa ɗaya ne kuke da su kuma su kuma idan ɗaya ne namiji da mace duk ɗaya in namiji ne ko mace ne bakin shi za a ba shi ɗaya cikin shidin dukiyarka za a ba shi yan sizem ɗaya cikin shidda za a ba wanda ka bari baka ɗa baka uba baka sama ƙasa ɗan uwanka uwa ɗaya yana da ɗaya cikin shidda ɗan uwanka ita ɗaya ce ɗaya cikin shidda ɗan uwa misali biyu ne a nan da maza da mata duk ɗaya to biyu ne ɗan uwa ɗaya abin da ya sama to a duke gaba ɗaya za a ba su ɗaya cikin uku 'yan ciyarkin dukiyar shi na kace suna tarayya a cikin sulusi uwa ɗaya ɗan ɗaya ne a ba shi ɗaya cikin shidda in su biyu abin da sama za a ba su ɗaya cikin uku saura ya a nemi sauran magada kuma in babu ya kai daga bitaman zuwa ga masu za a ba da takaice ne wannan shi ne haƙƙinsu wa'annan ɗaya cikin uku in su da yawa ne to nan da kullun ya kama magana fahim shuraka shine kurin anan suna tare a cikin sulusi sai bangaren sunna bayan kawo aya wa an sa'ib annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك كنت لا تداريني ولا تماريني nan sa'ib na lokacin annabi zo maka ne daga bude maka ne sai isko annabi tsawon tsawon a kawancin tsawon abokin shi ne tsawon a tun a jahiliya suke mu'amala da annabi sa zama da manzana tun dama yana mu'amala ta kasuwa ta hulɗa to da yaga manzana ya shigo maka shine ya tare manzan Allah ya tare shi da wannan kalmomi ya ce kunta shariki ya ce annabi sallama sa'ib kai ne mana abokin haɗin gwiwa ta a tun a jahiliya kai ne abokin haɗin gwiwa a jahiliya fa kunta khairu sharik kai ake ake ba annabi kai hiyayyen abokin hulɗa ne hiyayyen abokin tarayya ne kenan sun haɗin gwiwa da shi ya ga kyakkyawan mu'amala la tudarini wa la tumarini baka rigima da ni baka jayayya da ni haka ba cikin aminci babu rigima kuma babu gardama haka muka zama da kai nan me yake nan ka maka annabi sallallahu alaihi wasallam tun a jahiliya ma akwai sharika kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a dama iya da kyakkyawar hulɗa kayan ma musulunci an san shi da wannan kyakkyawar mu'amala yanzu dai anan mun kafa hujja ta shar'anta haɗin gwiwa a musulunci society in wani san rayuwa ba ta yi wa babu haɗin gwiwa illa matsala ta cigaban al'umma rishin ha'inci ke ka matsala ha'inci na ɗaya abokin tarayya ya ce ga matsala don mutum bai yawar raushe daya din da kai ya kafa kaci wani din da kai ya ce a sharikatar shari'a to sharika haɗin gwiwa wanda shari'a ta amince da su ya suke ya ce ƙalar imamu shaukani rahimahullah fi sayyid jarrar cikin littafin sayyid jarrar yake bayanin me ma'anar wannan kalma a shari'a yace wa sharikatu shar'iyya tujadu bi wujud at-taradi bayna ithnayn aw akthar ala an yadfa'a kullu wahid minhum min malihi miqdaran ma'luma yace sharika wanda aka shar'anta ana samun ta bi wujud taradi da samun yarjejeniya bayna ithnayn aw akthar a samun yarjejeniya da tsakanin mutum biyu ne ko sama da biyu ai hadin gwiwa ya ake yanta ala an ya dafa a kullu wani min umami mali min kazarin ma'aluman kowa ka kawo kaza a hudi a hudi wani gwalgwadon kuɗi ƙayyadadde ka kawo kaza in kawo kaza kowa a san abin da zai kawo bayan mun hada su matalabu na bihin makasib al'arba ta wannan abin da muka hada ka kawo kaza na kawo kaza muka ce haɗin gwiwa yanda za a nemi kuma za a yi kasuwa a nemi riba ko a yi wani aiki a sami amfani yace ala anna li kulli wahidin minhuma bi qadar ma dafa'ahu min mali mimma hasala lahu min ribhi yanda za a yi ayi tsarin da kowa misali sosai ta miliyan guda wanda ya kaji ka 200 wanda jika 100 wanda 300 kina samu riba yanda za a raba ta gwalgwadon abin da kowa ya bada a yi kirin profesional kitab a yi profesional a raba abin gwalgwadon abin da ka kawo wa'ala kullu wahidin minuma bi kadar zalika kuma kowa za a bashi gwalgwadon kudin shi gwalgwadon abin da ya bada gwalgwadon riba shi mimma lazima fil mu'anin lati takhruju min mali sharika gwalgwadon abin da ya bada na amfani wajen abin da aka samu kidan gwalgwadon jarinka gwalgwadon hadin gwiwarka gwalgwadon ribarka fa in hasala at-taradi al-istiwa fi ar-ribh ma ikhtilaf maqadir al-amwal kana dhalika jaizan sa'igan ya ce in har aka yarjejeniya a kan aka samu riba a raba daidai ma ikhtilafin maqadir amwal misali ka kawo jika ɗari wannan ka jika ɗari ko wani jika ɗari biyar ai mu muka amince mun yarda kowa duk da kaka kaɗan na da yawa amma mun yarda abin da aka samu na riba za a raba daidai muka amince shi kenan a matsala komi ba ta da ni na ka da yawa baiwa a ban kaɗan a ban daidai da nawa ne ni na amince kuɗi na ne na yarda mu zo mu hada mu haɗin gwiwa samu riba riba tsakanin mu ce babu lahi ya ce kenan akan a riba al-istiwar fi ribi ma ikhtilafi maqadir al-amwal kan zalika wani halaka ne sa'igan kuma ya halitta daidai ne walau kana malu ahadin yasiran wa malu gari kafiran ko da duke wani ka yance ta wani da yawa haka amince abin da aka samu za a raba daidai kare na yarda ba matsala walaysa fi misli hadha ba'sun fi shari'a babu laihi a shari'a in waka samu yan wasu abokai misali za a zo iya wani bukatar misali a taimaka wani bai aiki a bashi a zo a hada mu kawo ni kaɗan kai da yawa mu hada yanzu a ba wani ya jagoranci abun kuma yanzu wani abun kamfani ne namu ne kurum mu duka ba matsala kowa kowa bakin gwagwaron shi dan da a samu haɗin gwiwa taimaka ma juna ai in aka amince ba ba da yin komi ka kaɗan ni da yawa fa innahu fa innahu iya cikin a tijaratan an tarajin iya cikin kinan iya cikin kasuwanci wanda yake an yarda kamar kasuwa ce wanda an taradin an yarda ne an yarda wa musamahatun bi tibatin nafs wani abu ne ka bari haƙƙinka na ka bari ta daɗin ranka ka yarda wani amfana da kai nan kenan ba lahi bane ba sai almudaraba ita bambancin almudaraba da a sharika ita sharika ka kawo in kawo ne mu haɗa almudaraba kai ba ka da ko biye ni nake da kuɗi daga ci a hausa kai ƙarhi ni dabara haka ci a hausa ko ka ƙarhi ni dabara kenan ni zan kawo kuɗin kai ka je ka juya ka yi kasuwa a ce an samu kai rabi ne rabi ko kuwa kai ɗaya cikin goma tara ko ɗin da aka amince na jijeniya ko da shi mahalitta shi ne mai mudaraba shi ma zai maka ta'arifinta ta'arifuwa mai mudaraba kamar da maka bayanin sharika zai maka bayanin almudaraba almudaraba ma'khuzatun min ad-darb fil ard an ɗauko kalmar daga tahiya cikin ƙasa a yi tahiya a yi bulaguro wa huwa safar da tijara shine kasuwa tahiya don kasuwanci ƙala ta'ala wa akharun idribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah magana da buku raya da gaba daya daga cikin ku akwai wasu suna bulaguro cikin ƙasa don neman fadala ta Allah daga nan aka samu wannan kalmar ta al-mudaraba wa tusamma qirada ana kiranta al-qirada القرادة القرد قرادة قرادة هو مشتق من القرد أن سامو كلمة قرادة daga قرد من القرد هو القطع ين وني ينكي a yanke kaza لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربه domin za ka suna almudaraba daga alƙarar saboda shi mai dukiya ya yanke wani abu daga cikin dukiyar shi don a yi kasuwa ya samu wani abu na riba duke shi ya samu aka mata suna alƙarar ko a ce almudaraba daga nan abin ya mutu ya ce wani makasudu biya huna a nan abin da muke yi da almudaraba don abu ne a luka iya ɗauka gana amma a nan me manuna kawo kalmar almudaraba aqadun bayna tarfain wani kulle yarjejeniya ce tsakanin bangare biyu bangaren wannan da bangaren wannan ala an ya dafa a hadu ma na ƙadan ilil akhar wani ya ba da kuɗi zunzurutu ga su ya ba wani shi wannan wani ya tajira fihi don ya je kasuwa da wannan kuɗin ya je ya juya warrabi bainahuma aka samu riba tsakaninsu da mai kuɗi da mai aiki ala an yattafiqani alayhi alama tafakan alaikai alama tafakan alaikai za a yi wannan riba riba gwalgwadon yadda suka yarjejeniya suka amince kenan ma kamar da aka a wancan a sharka nan ma ya dace ba a yanke ba ka iyayewa shi rabi kai rabi iyayewa shi ɗaya cikin uku kai biyu cikin uku iyayewa duka dai na kuka amince da juna amma akan riba ba saɓanin da wasu ke yi wanda matsala ce ya a ce zan baka jika ɗari ka juya duk sati ka kamin jika biyu ko jika biyar wannan ba da shi ba an bi samu ba magana kenan shi ita ita mudaraba ana yin ta akan abin da aka samu ana yin ta akan riba kuma ita mudaraba an aka samu kasara in dai ba da gangan bai misali ka ce kuɗi na kakka mun samoga kakka je ka yi samoga kwace ban kaya to irin wani sai ka je ka yi samoga kwace kaya na ya ka biya amma ka'ida ka bi aka zo duwan ko wani abin awo ko a samu matsala ko barawo ya sace ko suka kone to a nan ba magana ka ci a rawa maka dan kafin kana bi na bashi miliyan guda misali kafin miliyan guda ina juyawa ya samu gobara ko barawo ya sace ba saka kina ba ba kawai kai ma kan azara ta shahe ka ba a sa na ramuwa shine a halucinta ba a sa mutum ramuwa asara kawai ta shahe ka ya Allah kiyaye kurum shine maganar ta sai yake cewa mashru'iyatuha to shar'anta wannan mudaraba haɗin gwiwa na kasuwa قال ابن منذر في كتابه الإجماع سنة الإجماع أولا تانا ابن منذر كي تشوى الجماع أنا كده ما لما ما قباتا سن هدو سن هدو قوة كنا قوة يا يردع على أن القراط بالدنانير والدراهم جائز باب ليه أكاو دينار درهم من أبادا كودي أي كاسوا عربا وأن حلقني kuma wa ajma'u haka kuma su magabatan sun yi ijma'i ala anna lil amil an yashtarida ala rabb al mal thuluth al rabih aw nisfahu aw ma yajtami'an alayhi kuma sun hadu ba matsala komai babu laihi shi ma wanda aka ba kudin wanda zai aikin ya sha ya sa sharadi ga mai kudin to ni an kare abin da aka samu za a ban sulusi mana daya cikin uku yan cikin dukiya ko nisfa ko ko rabin duki rabe ba dukiya ba ɗaya cikin uku na riba ko ko za a ba rabi kai rabi ko kuwa dai abin da dai an ma shi shami'a ne alai din abin da aka samu haɗin gwiwa dai aka yarda babu laihi akan abin da kowa ya amince ka sani na sani ba da an ya kuna zalika ma'aluman juz'un min ajza kun bayan an san wani abu san abu ne sananne daga wani abu daga cikin yanki abin da aka samu kashi kaza gare ka ni kaza gare ni kowa ya san an yanke min haƙƙi shi abin zai samu abin da aka samu riba nan babu laifi a yi kasuwa in nawa aka samu kun tsakanin da kuma ka ci halak ba wani maganar riba ko wani shuba halakka ci shi halakka ci yace wannan mudaraba wa qad amila bihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi wani abin aikace يجي عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفل مر على أبي موسى العشعري وهو أمير على البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال abin da yake juzun karanta ya ce abdullahi da ubaidullah sunan ɗaya ne guda biyu na umar bin khattab ɗaya umar bin khattab akwai abdullahi akwai ubaidillah kasan ubaid kamar da abd kamar din tasgiri ne da abdullahi ne da ubaid kamar ce dan abid tasgirin abin ne kayan da abdullahi da ubaidillah ɗayan umar bin khattab sun tahi sun wuta wani yaƙi da aka je iraq daga nan kenan madina hijaz kenan falamma kafala da suka kare yaƙin da suke wajen dawowa shi na kafala lokacin da su dawo gida akan hanya marra ala abi musa ash'ari sai suka biyo ta wajen abu musa ash'ari yana gwamna a basara kasa wanda karanta tarihin musulunci da basara da kufa birane ne wanda aka kawa lokacin umar iya da lokacin umar aka kawa su garuruwan sabbi an kawa su akan daula islamiyya lokacin da aka ci farisa zuwa yankin da iraki wannan an ci an aini za a nisa sai zaman to yanayin farisa ya tabani da yanayin hijaz nan nan sabbi suka rayu makar madina sai suka samu matsala wajen jimare ma yanayi sai umar sai aka kawo birane a bakin kusan iyaka ta iraq da hijaz da can da hijaz aka yi aka yi kufa aka yi basara aka yi filan a samu sai tsakanin gida da gida metar bakwai faɗin metar kaza aka yi filan ta gidan zamani aka yi komi na handasa ta zamani aka yi filankin gaji sabo aka yi gaji sabbi aka yi kufa aka yi basara kinan garuruwa ne kamar sai bakin iyaka kin sun mutu daga iraq sun zo basara sai suka isko abu musul ash'ari a lokacin nan shi iya gwamna na umar a basara farahaba bihi ma wasala ya zo ya musu marhabin ya yi musu karama ne ake karamawa me yake ce tarhib kasa asalin rawa saka tarhib kamar abin a ce komi gashi nan mana komi gashi cikin sauki an haɗa ma komi kamar ka zo gaban gidanka wane ne ke yi musu je karamawa ta bako su maƙal sai bayan karama suke nan za a koma yake ce musu lau aqadiru lakuma ala amarin anfa'ukuma bi da fa'alt yace wallahi inda na san wani abu da zan yi wanda zai za ku amfana da nayi yake tunanin me zai musu ya taimake su su samu wani dan wani amfani yace la da nayi kenan bayan tsayawa da dan tunani sai su makalabala cika eh yanzu kenan ya samu wani tunani da ya zo mishi wanda zai abin da zai amfane su ya ce hahuna malumi malillah ai a nan adam akwai dukiya ta dukiya ta ta Allah dukiya ta baitul mal ya ce zan ba ku akwai dukiya daga cikin dukiya ta Allah ta baitul mal a nan uridu an ab'atha bihi ila abin mumin dama ina so an aika ma abin muminin kinan can madina can babban ake hada kwata babban wada da ke ina san dama ina san aika wannan dukiya zuwa ga shugaban mu ne shugaba fa uslifu kuma fa tabta'ani bihi mata'an min mata iraq to yanzu wannan dukiya zan ba ku kamar muke da sabutu zan ba ku mana bashinta zan ba ku zan zan zan ba ku kenan zan ba ku wannan dukiya bashi wannan dukiya ko zan muku sabtinta fatabta'ani bi mata min mata iraq he ku zan ba ku kudin zaman sabtu ne amma he ku sai wani abu daga cikin irin kaya na iraq eh summa tabi'ani bil madina sai in kun je madina he ku sai da wannan kaya a madina fatu'addiyana ra'sal mal ila amirin muminin sai ku mai da uwar kudin kenan kun sai ka nan kun ci riba sai ku mai da ribar zuwa ga amir kuma da uwar kudin zuwa ga amir muminina ya ce kuma wa ya kuna rubihu lakuma kuma sai ku raba ribar ku faƙala wa didina zalik suka ce wala mu ma da mun so haka Allah kai mulana ta yamga ya za a yi da umar umar kewa yi yadda ke lafiya take fa Allah kai mulana ta insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته